faslun yan taɓili ilan taimun min safara na gaya muku a littafan da suka yi baya ya gaya muku hukuncin taimama bai gaya muku dalilin da ya kawo shi to mutum yakan ci ruwa taimama a halin tafiya domin a halin tafiya ne aka saukar ma annabin halin an halalan ko a zaman gari me yasa za a yi taimama a tafiya ko a zaman gari na tafiya ne mun san dalilin ne yasa aka wani taimama to a gari fa to in irin hukuncin tafiyan ya samu a cikin gari shi ma sai a yi shi ne mai li adamin bayi rashin ruwa an nema a rasa an koko ga ruwan ta azuri istimalihi aiki da shi ya wuyata me zai sa ko ga ruwa a kasa aiki da shi dalili da fararen ciwo koko ba ciwon an homi ziyaratin akwai ciwon ana jin tsoron karuwan ciwon au ta akhuru birnin ko ana jin tsoron jinkirin waraka au hudusihi ko ba ciwon amma in an yi amfani da ruwan saboda tsaban sanyi ko ko jikinsa ya zama bai son ruwa za a samu jinkirin waraka ɗin ko faruwar ciwo au su kone olin ko faɗiwan gaba da shiddata barde saboda tsananin sanyi au ko kuma adamin munawulin ga ruwa yana kwance bai da lafiya bai iya tashi ya kai inda ruwan yake sai zama lokacin ba kowa kusa da shi ga lokacin sallah ya ba mai mika masa shi ma sai ya fi ruwa au halatin ko ga ruwa a rijiya ba guga ba abin da zai sa ya nemo shi ma sai ya fi ruwa au haba rashin ko jin tsoron kishi matawakain kamar yana tafiya a sahara ne ruwan da ya guzuri in ya ci gaba da ta'ammali da shi wajen tsarki lalle ne zai shiga wani hali to shi ma sai ya taimama walau ala gari ko da bisa wani sani walau waje da hobi wakatin haka nan yana daga cikin abin da ya karu garuwan ya same shi ya nema ya same shi a lokaci amma lautin shagala na zai tsaya ya shiga tubis imani da awatar da ruwan na halajar wakatin laluri lokaci laluri na sallar zai fita to fa mazhabar maghariba ce mazhabar mutanen yamma mu zo mu hori zimtansa ko da lokacin zai fita tun da an samu ruwan sai dai a yi abin da aka wajabta da kan ruwan da tsarki da sauransu ko da lokaci zai fita tun da dai ba a jinkirta da kankan ba ne amma mazhabar mutanen iraki yanzu ka sha'awa ai bai halatta a jinkirta sallah a lokaci ya wuce ba kawai ya taimama ya taimama ya sallah wa kawul abhari abhari ya rawaito shi ga wani ruwa wa taimamu yana taimama bi jami'i anwa'i wajhil ardi dukkan nau'o'in kasa fuskan kasa in dai sunan shi kasa shin kasan toka ne jan kasa ne farin kasa ne in dai sunan shi kasa ne hatta saddi hauri mai tauri kamar mu ce dutse ma ai shi ma kan asalin sa kasa ne haka nan kuma marmara wal ma'adini da ma'adini inda ake tonon koko zago menene asalin sa kasa ne malam ya tagayyar matukan wurin bi likita an asali ya ga barin asalin ta in ka ga dai je can gaba sai ce maka bai dauke kamar wurin da ake madafin abinci ne akan kasa ka kasa zai baki to banda irin wannan mai zamal ali matsalahu neman ruwa ya limci wanda ya rasa malam ya tagayyar adam matukan bai yakinin cewa ba ruwan ba au ya kunko ya zamo alama safatin bisa fage mai nisa ta shuku wanda zai zama tsanani a lamisin ko wani lokaci kamin ya samu ruwa zai tafiya mai nisa a wani kafa ko yana tsoron talafa nafsin talafan rai wato halakan rai an malin ko kuɗi misali ya ajiye kayansa a tasha inda zai je ɗeban ruwa ya nema ina ruwa yake aka ce ana ta wani ruwa sai ka gangara can nesa ya dubi fuskokin mutane ya ga alamun waɗannan ba su da gaskiya za su tura ni neman ruwa su kwashe mun kaya a yayin da mu yana jin tsoron dukiya ke wani ramun musafiru matafiya neman ruwa mai rafkaci daga ayarinsa abokan tafiya ka tambaye su ruwa karkace tun da bani da ruwa ba zan tambayi waɗannan ba wani zamu shira a sayan ruwan in sayarwa ake ya zama wajibi amma bi ma la yujibi bi maliki abinda ba zai girgiza da ajihunsa ba idan ana sai da ruwa naira goma aka ce maka sai da biyar a ba wanda ya ce ba maka sai ruwa ne tunda ajihunka zai girgiza waka buduhu karban ruwan wajibi ne ya ce malam ga ruwa la ka gudu sama ne malam baka da kuɗi ne baka kuɗi ka sai ruwa gudun gori ya zai min gori kuɗin ruwan alola ma sai da na baka ka mace da kayan shi ka je ka yi taimakon kanka za ka wuri sama da yake ba kuma dubu mafi cikin taimawa bijar ba ne da bugun kasa guda biyu shi su kaga malaman sukan kawo bayan can ya ce wani zarbatul kula ko sai ya ce makon zarbatul saniyatu can sai ya ce da za ka isu ma da bugu daya ko ya isu to nan sai ka maka adon kwale wa akmaluhu wanda ya fi cika bijar ba ne ashe ɗayan ba ya yi kenan ya umma ya gama wajen fuskansa can ya gaya maka iyakan fuska wai ra'i ya kiyaye alwatar ta tsarkiyar hanci wa hijajar kwar'aini ne da kwarmin idanu guda biyu wa mawadi a da bigirin mun fakati mataran noma in lam yakun alaihi sharu in ba gashi a wurin wai dai da hannuwansa biyu ya shafi hannuwansa biyu zuwa mirafikai alal masu su bisa nasi yanzu ta mako ya cire zobensa wa in khalilu ya tattabi asafa wa yaransa wajazahu ibnu qasim ya halatta shi zuwa kowa biyu ya nuyi ya niyya da yin taimama istibahata salati don kasancewa shi taimama bai ɗauke kari ba ya mai da kai mai ɗauki ba ka nemi a baka daman abin da aka ɗora maka kai a lokaci ne kawai da harfa alhadisi ba ɗauke kari ba to shi hadisin na akwai hadisul asgar da akbar to hadisul asgar da akbar asgar shine tusa bawali bayan gida to amma wal akbar babban shine kamar fitar mani to da shi da haddasul asgar da akbar duka daidai ne wala yuzu bai isuwa shi taimawa kabla da hudu salati kamin shigan lokacin sallah bai taimamul ya isu wanda ya yanke kauna ba zai samu ruwa ba ya san hanyar nan babu ruwa ko ko iyakan mu kenan to Allah awwala ko farkon lokaci kawai ya taimama ya sallah waraji wanda yake kauna ka ina ganin nan gaba kanan za a samu ruwa to jinkirta ya tafi a akhirar wa karshen lokacin sai sallah wal mutaraddidu mai taraddudi na samu ko ba zan samu ba akhirar ko so wasa da huwa tsakiyarsa wannan kenan wujudul ma'i samun ruwa kabla shuru gaban shiga ibada ka ga mata yamma kenan za ka yi sallah sai ka ce malam ga ruwa kana ta nema to ko kai tusa ko kar kai ya bata alwalai ibn ruwa wa fi asna ya sai da ka fara sallah ka ce na ma malam ne ke ta neman ruwa ne ai ga can yana sallah a baka ce ka bata sallah ba abu ba da faranki ko bayan assalamu alaikum aka ce mana ashe ga ruwa min hada gare ta to wannan sallan ta yi la ta ya zama wai adatu sake sallan bai kitince shi mutum da ya yi abin da ya waje ba illa man nasiya ko sai dai mutumin da a cikin motarsa akwai ruwa ko a cikin gansa akwai ruwa sai ya manta ya yi ta nema bai samu ba. yana kama yana bude butun motarsa ya ga ruwa a sallar ta bacci tun da dai akwai shara yake kamar sai ya sake a dora ya sallar wala jima'a ba a tara farilatain farillai biyu kamar azahar da asar ko magariba da isha da taimama guda ɗaya sabanin alola alola in kai sallan azahar kayan asar da shi kayan ma har isha ma kayan da guda ɗaya to taimama in dai farilla ce ko wani sa'i mata nata bi khilafi sabanin da wafili na filfili wannan kayan nafila ko da raka a goma ne ya taima ɗaya fi faurin a cikin gaugawa ɗaya ma'ana da ka gama kai wannan a wuta bi atin lifani ko ko a ka yi taimakon kai farilla nafilan da ake bayan farillan nan shi ma ka iya yi da taimakon ba fil fawaiti a cikin sallan da suka tsere ma ka samu gaba fa ana bin ka salloli biyar sai kai taimaka shin ka yi su gaba ɗaya ko ita ma ko wacce sai kai mata kaula ne akwai zance biyu amma aliman ma wanda ya rasa ruwa wasa ida da bigire a yana za a rasa ruwa da bigire shine mutum ya tafiya a daji ka san dai ba a rasa ruwa a daji in an rasa ba a rasa kasa sai malam ya ce wudu ka rasa su ka rasa ruwa ka rasa kasa to abin ya zama abin mamaki na zai yiwu to zai koyo sai abin tsoro biyo ka ko kura ko menene ka ruga da gudu kana neman kanka sai ka tsare kan itace mura ya zo ya ga abinci a sama sai ya kwanta ya ce ka sauko kana kai bai gushe ba lokacin sallah ya ka fito ka sauko halaka an ce karka je ba kanka na halaka ka tsaya ce lokacin sallah bai ya yi babu ruwa to ya ra'ayi kana nan har lokaci mutari ya ƙare laluri ya fita suna nan suna jiran ka to me ya kamata ga sallah ya waje ba kanka in ka ko kasa halaka ba a sallah ya ce to abin da yake nassi dai su kudu a sallah mata ba ne Allah ya kalli Allah wani sai lafiya ka suka ce an yi a sallah kuwa dan kasu mai cewa ai sallan nan ne matuman yana da hankali na rai bata bani ba yusalli ya dubi gaba a yi can nan za a iya sallan ma wannan tsoro ya yi sallan in ya sako ya kali ya biya a shaku ya ce "Mm-mm." in dai har zai sallan ba Allah ya hana shi ruwan ba la ya kali kare biya ta yi asuba ko ya ce kan ma ya sallan amma fa bata bani a kansa ba can na farkon ya sa a ya ce su kuduwa ya ce abu da bani ba shi na shi kenan wannan na biyu ya ce sallah ya biya wannan ya ce sallan kare biya shi ne la yi salli kare sallah hatta ya ji da al'umma shi ne wannan lamai jin ba an wala mata ya fi man wa arba'atul aqwal fi kaina wa sahaba yusalli wa kali asma qala malikum asha wa kali wal ala wa li asha alhamdulillah an gama duka wannan tsawon.
wajen inda ake haƙo zinaran Eh.
kasan inda zinaran yake mutum zai nema shi ne aka shi al-ma'adin ma'adin da dinari da kuza don a ƙasa ake tono su. to ainihin ƙasan wurin ƙasan in ba an ciro dinarin ya taso daga ƙasan yawwa, in an ciro dinarin ya tashi kuma daga ƙasa
faɗa ga malam kamar shi wanda shi hausa man bishiya sai bayan gida sai ya matse shi ko kuma ɗahara to ya zai yi ga ganye
kuma yana son ina kuma sama ba zai kwance wanzan da mai sako da shi ga ganye
Malam kamar irin motar nan na Iyawa ya fito ko motar nan.
haka Su da yake ba sa tsayawa a yi sallah.
ina yi musu da ita To kana cikin motar ya za a yi lokacin sallah ya kuma zai wuce.
ai ya zama lalura a lalura ta tafi wal mazura ce wannan ba kasa ba ne ba ice ba ne lalura ce ya same ka kashe ga wanda ba su a sallah saboda ka in ka sauka sai ka hana da sallan ka yi ba ka da zai kuma yadda za ka ga idan mun shiga jirgin sama za a ce saudiya in an ce a domin kibla a can sama da ya an wuce kibla ko kana can sama ba kuma ruwan alwala amma na ga malaman zamanin nan haka ake yi ba za a yi arolan kuma wai ana sallah a cikin sassana to ba haka ba ne duk waɗannan abin da ba za ka iya yi ba lalura ya kama ka lalura su fi yin mazura sannan ka sauka sai ka biya sallah kamar
Hmm?
wurin tara tsaron sallah guda biyu kiran mataran doma na na wajen tara wajen biyan tsaron sallah guda biyu da yamma da Ah, na- na muna jin ka wajen biyan tsaron sallah guda biyu da yamma guda ɗaya Eh,
ya kan sai ƙwada ne Misali. mun ce maka kowace sallah farilla ba a mata taimama kamar yadda in ka yi alola za ka iya yin azahar la'asar magarewa isha da alola dai matukan mata warware ba. to taimama bai ɗauka mana idan ka yi sallan azahar ko da a lokacin za ka yi sai ka yi mana asar nata sai kai magarewa nata shi sai biki lafi a rawati to wannan yana magana fawa'is ne salloli baka samu kayi ba kamar jiya baka yi magariba da isha ba ko ma tun da la'asar yanzu ka farfado za ka yi babu ruwa to shin ma hukuncin su ɗaya ne shine ce kaulani hukuncin su ɗaya ne da wanda kowane barilla sai kai mata taimama ko ko wancan kai taimama guda ɗaya ya isa shi sai ce kaulani duk da ka ji an ce kaulani ba a tabbatar da ɗaya ba ne wasu suka ce abin da ya fi kyau kai taimama ko ko ne ce tun da ba na yanzu ba ne wannan ɗaya ne taimaman da ya isa
ni kai suwa ne ba lafiya a lokacin da zuwa